ci gaba da karatun littafin ma'aƙidatu tahawiyya littafin da imam tahawi rahimahullahu ya rubuta yana bayani dangane da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a jiya mun tsaya dangane da magana game da tafkin alkausar ko kun ji tafkin alkausar wanda Allah ya tattali ga annabi sallallahu alaihi wasallama don ya zan agaji ga al'umma ta gaskiya ne to sai na kuɗa ta gaba ya ce wa shafa'a Allah tiddakhara halahum ceto wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye shi gare su su al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama haƙƙun shi ma gaskiya ne kamar ruwa fil akhbar kamar yadda an ka ruwaito labarin su cikin hadisai hadisai da yawa sun zo dangane da bayani dangane da abin da ya shafi ceto ko alal allama muhammadu nasiruddin al'albani rahimahullahu babban malami muhammadu nasiruddin al'albani allah shi mai rahama ya ce wahiyya mutawatiratun ayadan su ma hadisai waɗanda na yi magana game da ceto gobe kiyama sun kai haddi na tawaturi kuma yadda hadisan da na yi magana game da tafkin alkawasar da sauran matsaloli sun kai haddi na tawaturi to haka hadisan ceto wa kada a kada lahabnu abi asimin fi sunna sittata abwabin wani babban malami ibnu abi asim ya kulla babi guda shidda cikin littafi ne a sunna dangane da matsalar abin da ya shafi ceto a gani don haka hadisai kenan ayoyin qur'ani da hadisai sun tabbatar da ce kamar yadda na ce muku jiya kowace aƙida daga cikin aƙidon ahalis sunna ahalis sunna ba sun gina wannan aƙidan ne da kai ba sun gina ta ne da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon to kamar kowace aƙida daga cikin aƙidon ahalis sunna ita ma wannan magana aƙida ta ceto cewa ceto gaskiya ne Allah ya yi tanadin ceto ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya zo yana bayani game da ceto da sharuɗan ceto haka hadisai sun zo suna bayani game da ceto da sharuɗan ceto kaga ceto gaskiya ne don haka masu ra'ayin babu ceto to su an ba za a ceta ba mukan ceto gaskiya ne gare mu kun fahimta sai dai ceton nan ya kasu kashi biyu akwai ceto wanda ake yi duniya akwai ceto wanda ake yi lahira to mafi yawa in ana maganar aƙida an kawo maganar ceto ana magana ne ana nufin ceton da ake yi lahira min nuna mana ceto akwai na duniya akwai na lahira ayar da a cikin suratun nasa'i inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa man yashfa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan ya kullahu kiflun minha duk wanda ya ceto ceto mai kyau to Allah ce yana da rabon lada daga ceton nan da yayi haka wanda ya ceto mummunan ceto shi ma yana da yankin zunubi na ceton nan mummuna da yayi sai malamai sun kace menene ceto a nan cikin wannan ayar an ka ce mutum ya taimaka ma ɗan uwansa nan duniya ga samun wata bukata kamar ka cece shi ceto na duniya kenan sadda dukkan zan sila ga wani ɗan uwanka ya samu wata bukata ta duniya to ka cetai dama menene ma'anar ceto kalma ashafa'a an tsago ta ne daga kalmar shafu shafa'i ba muna da shafa'i da witiri ba me shafa'i biyu biyu abin da yake biyu wuturi kuma abin da yake ɗaya to daga shafa'i mai ma'ana biyu an ka samu shafa'a ceto to don mai ceto an ka yi amfani da kalmar biyu saboda a ce ni ina da bukata misali ina da bukata ga gwamna amma ban san hanyar da zan bi in kai inda gwamna ba kun fahimta amma malam aliyu ran da shi ko shi an malamin gwamna yana da isa ga gwamna shi a karori ne gwamna karatu sai ni laɓa ga malam aliyu malam aliyu ido allah almajirin nan naka nika son kai min kafa gare shi ina da bukata gare na yi kwangila tun zamanin waccan gwamnati ba a biya ba shi na kasan da Allah ka yi min magana da shi in ya zo makaranta wurin karatu gare ka kaga da ni ɗaya nake ni adda bukata to amma yanzu na sa malla ali yanzu malla ali zai gwamna magana a bayani kuɗi na na kwangila ko to kaga yanzu mun zan mu biyu to kaji inda inda inda ceto ya samu shafa'i da shi wanda ke neman ceton shi kadai yake to yanzu wanda zai yi ma hanya ka samu wannan bukata da Allah ya kira ceto nan duniya ina muku magana game ceton duniya to kaga yanzu ya sa ka zan koyo ka tahi da shafa'i ka tahi da wutiri yanzu ka zan shafa'i to daggare shi ne an ka samu ash-shafa'a kaga wannan taimako da malla ali zai yawa mai girma gwamna bagana don Allah a biya ni kwangila ta kaga ya taimaka mini to shi wannan taimakon da malla ali shi Allah ya kira ceto ina fatar kun fahimta shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tashfa'u tujaru ku yi ceto za a ba ku lada me ma'ana ku yi ceto duk wanda ya ga dan uwa ne da wata bukata ya sa hannu nai ga samun biyan bukatar dan uwan nan nashi Allah zai saka mai kakkai don shi dan uwan ya baka ya biya ka wani abu a nemi ladar ka wurin Allah kun fahimta to kun ji asalin ceto ko to ceto na duniya kenan ceto na lahira kuma shi kuma sai an ta lahira aka yinsa kun fahimta to kullum in ana magana dangane da ceto ga abin da ya shafi aƙida ba ana nufin ceto na duniya ba ana magana ne game da ceto na lahira to lahira Allah ya tabbatar da za a yi ceto wasu za su cece wasu kamar yadda nan duniya wasu na taimako wasu samu biyan bukata ko to haka gobe lahira ma wasu za su tsaya an yanke mu wani hukuncin wuta a kai shi wuta sai wasu su zo su gitta albarka su sai a tsamo shi da wuta a kai shi aljanna ko ma an sa shi wuta yana can cikin wuta ana ba shi kashi sai Allah ya ba wani ceto ne sai ya ya tsamo shi da cikin wuta ya hisso shi bayan ya sha kashi duk yana cikin ceto to kaga wannan shi ya nuna mana kuma ashe ceto wanda za a yi lahira ya kasu kashi kashi kamar yadda za mu ji kusan ya kasu kashi takwas nau'i takwas na cetuttukan da za a yi lahira ceto mataki mataki mataki mataki duk hadisan manzon Allah sun zo da su kuma sun sun ba su sunan ceto kashi takwas ne amma kafin mu shiga cikin kashi kashin ceton sai malamai sun kace Allah tabaraka wa ta'ala cikin nasoshi na Qur'ani ya samu ceto na lahira sharuɗa guda uku sai an cika su sannan ake samun ceton sharaɗi na farko duk duniya Allah zai ba annabawa da manzanni da mala'iku da malamai da salihan mutane Allah zai ba su ceto to da annabawa da manzanni da mala'iku da duk wani mutumin kirki da ka sani duk duniya ba wanda ya isa ya ceto sai da izinin Allah shine sharadin farko min nuna mana haka nan fadar Allah tabaraka wa ta'ala da yace la yamlikuna shafa'ata koko eh man zallazi ya shafa indahu ya ce illa bi iznihi man zallazi ya shafa indahu wane ne zai yi ceto a wurin Allah ma'ana ba wanda zai yi ceto a wurin Allah illa bi izni sai da izninsa shi Allah to shine sharadin farko don haka ashe ba wanda ya isa ce ni bello ya zan ka kwanta da hankali zan cece ka wallahi ya rude ka rudan kana ya kai ko kai ne bai ya ceto ba wanda ya ba wanda ya isa ya ceto sai da iznin Allah don haka ashe tun da Allah shi ke ba da izini ashe mai neman ceto gawa ya kamata ya nema ga Allah kun ji sharaɗi na farko ko ceto gaskiya ne gobe kiyama amma kuma sai da izinin Allah sai Allah ya yi izini sannan aka ceto ba mutum on his own shi annabi on his own ko manzo on his own ko wani mala'iki ko malami ko wani salihin mutum on his own ya ce zan ceci wani ba bai isa ba ba wanda ya isa ya ceto sai da izinin Allah shine na farko sharaɗi na biyu sannan ba wanda za a ceto kuma sai wanda an musulmi eh ba mai yin ceto sai musulmi ba Allah zai ba wasu ceto ba to babu wanda zai babu wanda Allah zai ba ceto sai musulmi duk wanda aka kafiri to Allah ba zai ba shi ceto ba ko kai ne balle wani min nuna wannan fadar Allah tabaraka wa ta'ala da yace la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada la yamlikuna shafa'a su mutane gaba ɗaya ba su mallakar ceto illa man ittakhadha sai wanda ya rike ahadan wani alƙawari inda ar-rahmani wurin Allah mai rahama menene alƙawari yace la ilaha illallah yayi kalmar shahada ma'ana musulmi ne kun fahimta ashe kenan wannan na nuna ba a ba kowa ceto sai musulmi ƙa'ida ce wanda za a ba ceto ya zama musulmi shine sharaɗi na biyu sharaɗi na uku kun ba za a ceci kowa ba waɗanda za a ba ceto ba a ba su ceton kowa kuma sai musulmi duk wanda ba musulmi ba yanzu annabawa an ce za a ba su ceto ko kaga ashe annabi ibrahim za a ba shi ceto to in mutum miliyan nawa za a ba annabi ibrahim ceto ba da uba ne ba don mi saboda uba ne ba musulmi ba ne annabi ibrahim alaihi salam duk darajar sauran allah bai isa ya ceci mahaifinsa ba kun fahimta mu ci gaba ko duk darajar annabi ibrahim wurin allah bai sai ceci mahaifinsa ba don mi saboda mahaifin ba musulmi ba ne haka annabi nuhu ba manzon allah ba ne shi ma za a ba shi ceto in mutum miliyan nawa allah zai ba annabi nuhu ceto ban da ɗansa kan'ana don mi annabi nuhu bai sai ya ceci ɗansa kan'ana ba don mi saboda ɗan ba musulmi ba ne haka annabi lodu manzon allah ne allah zai ba shi ceto to ban da matarsa don mi don ba musulma ba ce don haka waɗannan su ne sharaɗa shi ku wannan sharaɗin Allah ya faɗe shi inda yake cewa yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla yawma idhin ranan na ranar kiyama ranar da Allah zai ba wasu ceton wasu la tanfa'u shafa'a ceton ba za ta yi amfani ba illa man azina lahu rahmanu sai ga wanda Allah mai rahama yawa izini na yi maka izini mala aliyu na yi maka izini ka cecewa ne kaga shi mai ceton Allah zai yi mai izini ba shi on his own zai zo ya ce zan cecewa ne ba illa man adin lahu rahmanu waradiya lahu qawla kuma Allah ya yadda mai da magana ma'ana shi wanda za a ceton kuma Allah ya yadda da magana ta wace magana la ilaha illallah ya yadda da kalmar ta shahada duk wanda bai yi kalmar shahada ba ko ko ya yi kalmar shahada ya walwale Allah bai yadda da ita ba to ba za a cece shi ba to waɗannan su ne sharuɗa guda uku da malamai sun kasa na ceto kaga sun ɗebo su kuma cikin nasoshi na ƙur'ani sharuɗin farko ba wanda ya mallaki ceto sai in Allah ya mai izini sai ba ba wanda ya sai ceto sai da izinin Allah na sharaɗi na biyu ba wanda zai iya ceton wani sai musulmi sharaɗi na uku ba wanda za a ceta kuma sai musulmi to waɗannan su ne sharuɗan ceto kun fahimta to sai na ukan ceto waɗanda za a yi gobe kiyama malamai sun ka ce akwai nau'i takwas na ceto wasu da cikin nau'ukan sun keɓanta ga manzon Allah kawai shi ɗai zai iya waɗannan cetuttukan sannan wasu kuma sun keɓanta ga annabawa da manzanni da sauran za mu dai ji su nau'i nau'i guda takwas kowanninsu da goyon baya na alfuna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau'in farko wanda yake ya keɓanta ga manzon Allah kawai ana kira ne ash-shafa'atul kubra wani ceto da ake kira a shafa'atul kubra ceto mafi girma duka don nau'i takwas na ceton da za a yi gobe alkiyama wannan ya fi girma wanne ne shi shi kuma wani nau'in ceto ne da hadisai masu yawa ingantattu na zo game da shi daga cikinsu akwai hadisin abu huraira a shafa'atul kubra mai bayani game da shafa'atul kubra abu huraira ya ce a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilahami an zo manzon allah da nama yaushe ne an ka zo manzon Allah da nama wata rana wani shirya walima ya yi aure wani sahabi sai ya gayyaci musulmi har da manzon Allah wurin cin walima kun san walima abincin da ango zai ya kira yan uwa a ce a yi mai addu'a a wace shine walima to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai a cikin abincin walima akwai nama sai ya ce Abu Hurairah tare da shi an zo sai ya ce utiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil an zo ma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da nama fadfiya ilaihi min hadra sai an ka sai an ka bada zira'i me zira'i damce ba kafa ba damcen akwai nan shine zira'i wanda bai kai kasa ba bai kai ga tako ba da bakin nan zuwa nan shine zira'i ko sai an ka ɗauku zira'in akwai sai an ka ba manzon Allah na naman don manzon Allah mutum ne mai yawan sun nama kuma ko nama ya fi sun zira'i don mi da annabi ya fi son zara'i cikin nama saboda shi ya fi nisanta daga kowace kazanta kaga zira'i da bakin nan zuwa nan shine zira'i kaga bai kai ga kohoto ba balle ya taba kasa sannan bai shafi ciki ba balle ya shahi tumbi da abin ga inda tutu yake zira'i ya fi kowane tsafta cikin namomin bisa to shi yasa annabi ya fi son zira'i to sai an ka ɗauko kafa akuya zira'in akuya an ka bashi wa kanat tu'jibuhu dama zira'i ya zan yana kayatar da shi annabi fa na hasa minha sai annabi ya tasga daga zira'in ga na hasatan tasga manzon Allah ya tasga sun makala da ya tasga sannan ya ce ana sayyidun nasu yau malkiyama inda ba annabi da sai a ce a sa mai waji ya yi santi ko ba haka ku za ku cewa ba ya yi santi bai ta shi waɗi ba sai da ya ci dama to kaga ashe kenan a ci abinci a faɗi wata magana ba santi ba ne ɗabi'a ce ta manzon Allah kaga larabawa da yake mutane ne masu ilimi sun gano majiyin yunwa jama'a basira ta rufe take in mutum na jin yunwa amma in ka samu abin da ka ci basira ta hi budewa har abin da kan mance yanzu kana tuno shi to shi yasa inda don an ka sami tin to akalla a kawo shayi za a kawo dan wani abu na ci ko da kaɗan ne amma dai ba a zuwa ana ana mita wani na a yunwa ta isa ce ya matsu kaga wanda bai dauko ta do shi sun ya kai do Allah ya sauri a tashi ta ya samu abin da yake don haka yana da kyau mitin kowa ko da na kwamitin masallaci ne an kaza to a dan shirya wata dan nama haka dan shayi ko dan mineral haka dan biskit ko dan wani abu dai da ana mita ana to basira ta hita huwa in ka ce duk abin da kan mance za ka tuno kun fahimta shine turawa sun ka aro daga larabawa to annabi na tasgat zira'in akwai yadda sai ya ce ana sayyidun nasu ni ne shugaban mutane duka yau malkiyamata ranar kiyama ya ce annasu ashe musulminsu kenan da kafirai duk mutane ranar kiyama ni ne jagora manzon Allah shi ne jagoran mutane duniya da lahira Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi sai ya ce wa halta da ruwan lima zalika kun san ko missa wannan ya kasance haka inda shugabancin ya samu asali sun ka ce a'a sai ya ce ya jima'u Allah al'awwalina wal akhirina Allah zai tara mutanen farko da mutanen karshe fi sa'idin wahidin wuri guda gobe kiyama a tara da mutum na farko da na karshe duka a tara mutane wuri guda fa ya kolo in an ka tara su sai Allah ya kyale su ga rana an jawo tsakanin ta da kanun mutane bai wuce mil guda ba kun fahimta sai a kyale su wajen shekara arba'in ba a ce musu ku ci kanku ba to in sun ka galabaita ragaita ta yi musu yawa sai daɗan nan sai a samu haɗin kai na dole na haɗin kai na mutuntaka zaman su ‘ya'yan adam ran nan babu ƙabil ba ni ba hilla ce nake wancan ba toron ke ne wancan ba dakkare ne wancan babu shi ran nan babu wannan farar fata ne wannan wannan musulmi ne wannan kafiri ran nan za a yi haɗuwa ta dole duk bani adam za a haɗu a nemo mafita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaqulu ba'dun nas li ba'din sai sashin mutane ya ce masashi ala tarawna ma antum fi ila ma antum fi ba ku ga abin da kuke ciki ne ba ala tarawna ila ma qad balagakum ba ku ga abin da ya kai muku ba na tsanani ala tanzuruna man yashu lakum ila rabbikum ba za ku dibi wanda zai yi ceto zuwa gare ku zuwa ga ubangijin ku yawan ceto a yi ceto a zo a yi hisabi mutum ya san matsaya ta yafi wannan zama a waitin trial kun fahimta fa yaqulu ba'dun nasu li ba'din sai sashin mutane ya ce masashi abukum adam sai a ce to inda wa za muna ya neman muna Allah a zo a yi muna hisabi sai sashin mutane su ce abukum adam baban ku adam mana fa ya tuna adam annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce sai mutane gaba ɗaya su sai ma annabi adam fa yaquluna sai su ce ya adam ya kai adam anta abul bashar kai ne uban talakai duka fashfa alana ila rabbika neman muna ceto wurin ubangijinka wani irin ceto na a zo a yi muna hisabi musamman tsayarmu Allah tara ila ma na hanafi ba ha gana abin da muke ciki Allah tara ma kan balagana ba ha ga abin da ya kai muna na tsanani ba fa ya kula Adam yanzu ba duk mutane sun nemi Adam ya zo ya neman musu ceto ba wurin Allah sai Adam ya ce inna rabbi lalle ubangiji na kargada bal yau magadaban yayi wani irin fushi yau lam ya gadab qablahu mislahu gabanin ne gabani ne bai taba fushi irinsa ba wallan ya gade ba adahu ba adahu kun baya ne mislahu kun baya ne ba zai saki hushi irinsa ba wa innahu nahani an shajara kun manta Allah ya hana ni daga cin itaciya cikin aljanna fa sai tuni saba mai to ni ina da wannan labi ina nika ita san Allah nafsi nafsi nafsi nafsi takaina nika takaina nika takaina nika ko lokacin da Allah ya gama halittar Adam ya sa cikin aljanna Allah ya ce fa kula min ha ragadan haifu shi ituma da kai da matarka ku ci cikin aljanna ga yalwace duk inda kuke so ma'ana duk abin da kuke so sai dai ga doka wala ta qaraba hadhihi shajara ga itace a can Allah shi ya san wace itace ya ce kakko kusance ta ita dai amma duk abin da ku hange cikin aljanna ku ci hani a mari'a wala ta qaraba hadhihi shajara fatakuna min fatakuna min az-zalimin karshe Adamu ya bi doka sai shedan ya sashi ta lalabe ya ce itaciya to shine wannan laifi shi yake tsoron Allah ya taddame shi ya ce wa innahu nahani an shajara Allah ya hane daga cin itaciya fa sai tu ni saba mishi nafsi nafsi nafsi nafsi ni kan ta kaina ni kai ta kaina ni kai idabu ila gairi ku ta inda wani na idabu ila nuhu ku ta inda annabi nuhu don mi da annabi adam ya tura zuwa ga annabi nuhu saboda yana ganin kamar nuhu ɗanai da ya zo baya ne yana ganin kamar ya fi shi hada wurin Allah wannan shi ya nuna ashe babu hasada tsakanin su kun fahimta sai ya ce izhabu ila nuhin ku tafi inda nuhu ya fi nufa da kenan wurin Allah fa ya tuna nuwa annabi ya ce sai mutane gaba ɗaya sai ma annabi nuhu alaihi salam fa yaquluna sai su ce ya nuhu anta awwalur rusul kai ne manzo na farko ilal ardi zuwa ga duniya wasan maka Allah abdan shakura kuma Allah da kansa ya kira kan bawa mai godiya ashe ko Allah yana son godiya kun fahimta don haka bai yi ma'ana mutum ya yi ma wani aiki alkhairi kai gum da baki ba ka zan ba kawai akalla in kana da abin saka mai ka saka mai in baka da kai mai addu'a ka ce jazakallahu khairan kun fahimta Allah ya kira ka bawa mai godiya fashfa lana ila rabbika te ka neman muna ceto wurin ubangijinka Allah tara ila ma nahnu fi ba ga abin da muke cikin sa ba Allah tara ma kan balagana ba ga abin da ya kai mana na tsanani ba fa ya kulu nuhun sai nuhu ya ce inna rabbi lalle ubangiji na kad gadi bal yau magana ban yayi wani irin fushi yau lam ya gadi qablahu misla gabanin sa bai taba fushi irin sa ba wallan ya gadi ba'dahu mislahu kuma bayan sa bai saki fushi irin sa wa innahu kana li da awatun kun manta wata addu'a ta kasance garin da autu biha ala qaumi wadda ne baka addu'a da ita akan mutane na an ka halakar da su eh to in ni zo Allah ya kama ni da laifi Nuhu tun da ka san Allah na karɓa addu'a ka don me ka ki musu addu'a Allah ya shirya da su kai musu addu'a Allah ya halakar da su in ni zo Allah ya kama ni da wannan laifi ya zan cewa don haka ni kan wannan ya fi ƙarfi na kun fahimta sai ya ce nafsi nafsi nafsi nafsi kaga hasa hudu ko ta kaina ni kai ta kaina ni kai ta kaina ni kai idza bu ila gairi ku ta inda wani na idza bu ila ibrahim ku ta inda annabi ibrahim shi ma annabi ibrahim ya zo ne bayan nuhu to nista annabi nuhu ya tura mutane zuwa ga annabi ibrahim domin yana ganin ibrahim kamar ya fi shi uha da wurin allah shi ka nuna dai duk babu hasara tsakanin su kun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya tuna ibrahim sai mutane su sai ma annabi ibrahim fa ya quluna sai ya ibrahim anta nabiyullahi kai annabin allah ne wa khaliluhu kuma badadayan sa min ahlal ard cikin mutanen duniya Allah tara ila ma nahnu fi ba ganin abin da muke cikin sa Allah tara ma kad balagana ba ha gana abin da ya kai muna matuƙa na wahala fa ya kulu sai Ibrahim ya ce me manufarsu sai ka neman mana ceto wurin ubangiji fa ya kulu sai annabi Ibrahim alaihi salam ya ce inna rabbi lalle ubangiji na kad gadaba yau magadaban yau yayi wani irin fushi lam ya gadab qablahu mislahu gabanin sa bai taba fushi irin sa ba wallan ya gadaba ba'dahu mislahu bayan sa kun bai sake fushi irin sa wa zakara kada ba ci sai ya ambaci karerayen da yayi guda uku kummance na ya faɗi maganganun da ba haƙiƙani ba guda uku to in Allah ya kama ni da su fa waɗanne ƙarerai lokacin da mutanensu za suna wurin idin mushrikanci an ka fita da shi sai ya ce musu inni saqim ban da lafiya kuma lafiya lawa yake kaga ya faɗi abin da ba haƙiƙani ba yana tsoron Allah ya kama shi da wannan magana sannan na biyu lokacin da sun ka tafi ya dawo gida sun ka tafi wurin idin na mushrikanci ya dawo gida sai dauki gatari ya ce dakin gumaka duk ya sassare gumakan waje allahum juzazan illa kabiran lahum la allahum ilaihi yarji'una sai ya sanya su guntu guntu ya sassare su sai dai babban shi dai ya bari ko za su dawo mai su tambaye shi wata qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimina qalu sami'na fatan yadhkuru yuqalu lahu ibrahim ko qalu fatubi ala ayyin nas la allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ya ibrahim kai kawa guma kan mu haka qala bal fa'alahu kabiruhum hadha a babban su wanga ba ku gani ga yana shi ya sassare su babban ya sassare su to kaga ya faɗi abin da ba hakika ne ba don haka yana tsoron kada Allah ya kama shi da wannan ta biyu kenan sai ta uku bayan mutanen garin sun yi niyyar halakar da shi sun jefa shi wuta Allah ya tsare shi sai Allah ya umarce shi ya yi hijira ya ce inni muhajirin ila rabbi sai ya hadin ya yi hijira ya ba ƙasarsa ya koma baitul maqdis ya ba ƙasarsa iraq ya koma baitul maqdis to bisa hanya sai ya kai masar akwai wani fir'auna nan ba fir'aunan zamanin annabi musa don dama fir'auna sunan sarauta ne kama a ce sarkin kabi kaga ba sunan mutum bane sunan sarauta ne to fir'aunan wannan zamani annabi ibrahim yana tare da matarsa saratu mun yi hadisi cikin riyadus salihina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Allah ya halicci kyau sai ya raba biyu annabi Yusuf da kakarsa Saratu mata annabi sai Allah ya ba su rabi mutanen duniya an karba musu rabi don a kandar kyan Saratu kaga kyakkyawar mace ce sunan duniya an fara saka mai ka samu kyakkyawar mace ai shi ma masha Allah barakallahu koko to shine annabi Ibrahim yana cikin hijira sai ya kai Masar bisa hanyar sai ya bar iraki zai na baitul maqdis sai ya tsaya nan ya kwana marece yayi to shine mutanen gari sun haga mata ta fada sun ka sheka sun ka faɗa ma sarki fir'auna wallahi ga wani bako nan ya zo ya sauka gidan wani ba mu taɓa tare da mata wallahi ba mu taɓa ganin mace mai kyau irin ta ba ba wanda ya kamata da mace nan ranka da illa kai ta san ba mugun sarki sai mugun buhari sarki ya aika ce a zo da shi an ka zo ya ce ina matar da a tare da kai sai ka taho da ita sai ya taho da saratu sarki tambaya kuke da ita yace yar uwata ce yana nan yar uwata ta addini amma ga hakika ni matarsa ce to wannan maganar da ya faɗi ba ga hakikanin ta ba to yana tsoron Allah ya kama shi da ita waɗannan kaga duk duk da yake an kira su ƙarerayi amma ga hakika ni ba ƙarerayi bane kuma duk yayi ne domin kariyar janibi na ubangiji kun fahimta to su ne yace na yi ƙarerayi guda uku nafsi nafsi nafsi ina ta kaina ni kai ta kaina ni kai ta kaina ni kai idza bu ila gari ku tafi inda wani na sai annabi ibrahim ya ga wannan aiki ya yi mishi yawa ko ku tafi inda wani na idza bu ila musa ku tafi inda annabi musa shi ma annabi musa ya zo ne bayan annabi ibrahim kaga don mi da annabi ibrahim zai tura mutane zuwa ga musa saboda yana da itikadin musa kamar ya fi shi da wurin allah kun fahimta fa ya tuna musa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutane gaba ɗaya su ma musa fa ya sai ya musa ya kai musa anta rasulullahi kai manzon allah ne istafaka Allah bi risalati Allah ya zabe ka da manzancin sa sakonnin sa wa bi takallimi kuma ya zabe ka da yin magana da shi Allah nasi cikin mutane ba wanda yayi magana da Allah babu tafinta babu intermediary ba ta hanyar wahayi ba sai annabi Musa Allah ya faɗi cewa kallama Allah Musa takalima Allah ya yi magana da Musa magana yana cikin darajar annabi Musa ko tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات har da zuwa ƙarshe to yana cikin darajar annabi Musa akan sauran manzanni ko wani ba manzon da ya magana da Allah sai ta hanyar wahayi amma shi Musa ya magana da Allah babu intermediary na mala'ika to sai su faɗi waɗannan lambobin girma ko ishfalana ila rabbika neman mana ceto wurin ubangijinka ala tara ma na hannu ba ga abin da muke cikinsa ba ala tara ma kan balagana ba ga abin da ya kai mana matuƙa na wahala ba fa yaqul lahum musa sai musa ya ce musu inna rabbi ubangiji na kargade bal yau magaraban yayi wani irin fushi yau lam ya gadib qablahu mithlahu da dai bai taba fushi irin sa ba gabanin sa walan ya gadib ba'dahu mithlahu kun bayan sa bai saki fushi irin sa wa inni qataltu nafsan kun manta na taba kisan kai ba bisa haƙƙi ba ko kazahu musa faƙada alaihi musa ya kai mai damci ya kai mai kulli yana kai mai an kai karo da ajali ba kibda ya faɗi mutu ya yi kisan kai ko bai ba allah ya ce ya kashe shi to kan komanta na taɓa kashe rai lam umar da kataliya wadda ba umarce ne da kashe ta ba don haka ina tsoron kada allah ya taddamin na rayuwar nan da ka kashe biya nafsi nafsi nafsi nafsi don haka ta kai na kai ta kai na kai wannan aikin nan ka azami yayi min nauyi ya zabu ila gairi ku tahi inda wani na ya zabu ila isa ku tahi inda annabi isa fa ya tuna isa shi ma isa ya zo ne bayan annabin musa to don mi da annabi musa ya tura mutane inda isa shi ma saboda itiqadi ne yana ganin kamar annabi isa ya fi shuhada wurin Allah duk waɗannan dai shi ke nuna mana yadda babu hasada tsakanin annabawa ya an kai to yau hasada ta zambata da gida kamar tsakanin malamai ko musamman malamai na sunna ba shi mana to in ka kashe an ka to in ya kashe an ka ɗauko mu ɗaukewa ha ya an ka yau yau ina hasada ta yanki cibi na hasada ta yanki cibi yau ga malamai ko musamman malamai na sunna ba inda hasada ta yi ko 'yan siyasa yau ba su yi hasadar malamai ba kun fahimta to shi ya nuna mana ba bisa tafarkin annabawa suke ba sun saba mata tafarkin annaba annaba ba su hasada juna Allah ya shirya da mu ya cire mu na hasada fa ya tuna Isa annabi ya ce sai mutane gaba ɗaya sai ma Isa fa ya kulo sai ya Isa ya kai Isa anta rasulullahi kai manzon Allah ne wa kalimatu kuma kalmar sa ne an halicce ka da kalmar kun fa ya kunu kun fakana alƙaha ila maryam kai a kalmar Allah ne wanda ya jefa ta ga maryam wa ruhun minu kuma ruhi kake daga Allah ƙala sai annabi isa ya ce haka za huwa kamar haka abin yake kaga bai musanta abin da sun kace haka duk abin da kun kace haka yake wa kallamta nasu fil mahdi kuma kai kawwa mutane magana cikin jariranta tun lokacin fara iya magana ga yaro bai kai ba tun sannan ka fara magana kamar yadda Allah ya ba annabi ya ba mu labari hadisin Abu Hurairah wanda a cikin Bukhari mun yi cikin Bukhari ko annabi ya ce lam yatakallam fil mahdi illa salatan ba waɗanda na yi magana cikin jariranta tun kafin lokacin magana ya yi su yi magana illa mutum uku da annabi Isa da sahibu jurejin takkace dan jureju sahibu jurejin annabi ya kira shi da sahibu jurejin sannan da yaron nan na bani isra'ila wanda yana shan maman uwa ce wani gitta ta ce allahumma ja'al ibni mithla hada ya ce allahumma la taj'alni mithlahu kun tuno shi ko to su ne kawai sun kai magana cikin jariranta fashfala na ila rabbika neman muna ceto wurin ubangijinka allah tara ila ma na nufi ba ga abin da muke cikin sa ba allah tara ma kan balaga ba ga abin da ya kai mana matuƙa na wahala ba fa yaqulu lahum isa sai isa ya ce musu inna rabbi lalle ubangiji na kad galibal yau magaraban yau yayi wani irin fushi lam ya gadab qablahu mithlahu bai taba fushi irin sa ba gabanin sa wallan ya gadab ba'dahu mithlahu kun ba zai sake fushi irin sa ba bayan sa wallan yadhkur lahu dhanban to shi ba zai ambaci wani zunubi nashi ba shi annabi ba ko wani annabi ya faɗi laifin da yake tsoron kada Allah ya kama shi da shi ba shi annabi Isa ba zai faɗi wani zunubi sai ya ce ya zabu ila gari ku ta inda wani na wannan aikin ya fi ƙarfi na ya abu ila muhammadin ta inda muhammadu sallallahu alaihi shi ma annabi muhammadu ya zo bayan annabi isa to don me annabi isa ya tura mutane zuwa gare domin itikadin da an gare kamar annabi muhammadu ya fi shahada wurin allah shi ya nuna babu hasada fayatu ni annabi ya ce sai mutanen duniya gaba ɗaya ran nan da kiristoci da yahudu da majusawa da munafukan alsu ibn ubayyu da kowa duk mutane su zo mini allahu akbar salawatullahi wa salamuhu alaihi fa yaquluna sai mutanen duniya su ya Muhammad anta rasulullahi kai manzon Allah ne wa khatimul anbiya kuma kai ne ci kamakin annabawa gafara Allah laka zambaka Allah ya gafarta ma zunubinka ma ta kaddama mino abin da ya gabata na zunubin wa ma ta akharja abin da ya jinkirta fashfalana ila rabbika neman mana ceto wurin ubangijinka kaga duk annabawa dai ulul azumi na rusul su ne an kalisafo ba su ne fi girma ba ko cikin manzanni kowannen su ya nuna baya iyawa kun fahimta to su ce neman mana ceto wurin ubangijinka alatara alatara alatara ila ma na hannu ba ga abin da muke ciki ne ba alatara ma kan balagana ba ga abin da ya kai mana masu kana wahala ba annabi ce fa aqumu sai in tashi ga wata riwaya sai annabi ce sai in ce ana laha ana laha ana laha wannan sai ni wannan sai ni wannan sai ni don haka shugabanci ya hito ko bai hito ba yan shugaban musulmi ɗaya ne shugaban kowa da kowa to kun ji yadda shugabancin ya samu asali don haka ko ka musanta shugabancin manzon Allah nan dole lahira kai saranda ka yadda kun fahimta Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi annabi ce fa qum sai in tashi fa ati ta hatal arshi sai in tai karkashin al'arshin ubangiji fa aqau sai in fadi sajidan ina mai sujuda li rabbi ga ubangiji na azza wa jalla sai in yi sujuda thumma yaftahu Allahu alayhi sannan Allah shi mini budi yayi mini fatahi wayulhimuni ya cusa mini yayi mini ilhama min mahamidihi daga abubuwa na gode mishi wa husni sanaya alaihi da kuma kyakkyawan yabo Allah ya cusa mini kalmomi na godiya da kyakkyawan yabo gare shi shay'an ya cusa min wani abu lam yafta wanda bai yi fatahin sa Allah ahadin qabli akan wani mutum gabani na ba sannan ni ma yanzu ban san su ba sannan Allah zai cusa min kalmomin da zan yabi Allah da su to in ne yabi Allah kaga Allah na son yabo da ko mutum hake da bukata da shi samu wasu abubuwa ne yabo ka ya mai jahilin dadin daukowa ya baka amma in ka zo tsaitsai sai cika da Allah ta yarda da Hmm? fayu ƙalu sai a ce mini ya muhammad irfa'ar a saka ɗagu kanka ta so yau ba ranar sujuda ba ce ranar an gama sujuda duniya yau ranar ba da sakamako ce ɗagu kanka sal roƙi duk abin da kake so to da za a baka ishfa nemi ceto tu shafa za a baka ceto fa qulu sai in ce ya rabbi ummati ummati ya rabbi ummati ummati ya rabbi ummati ummati zuwa ne ne al'umma sa'anan duk mutanen duniya don haka yau shugabanci ya koma ga mai shi Allah ya gafarta mu sarkin musulmi Abubakar sun shiga jirgi da su da sauran sarakuna da ministoci za ana Ingila an ta can sama sama'u sai sarkin musulmi ya rego taga sai ya ga gira ya ce amadu mina na ya ce girage zai na ranka ya ce mu ci girage sai sai jawo ta zuwa ce to mulki ya koma ga mai shi mu shi ce wallahi mu ci girage zai ranka ya ce mulki ya koma ga mai shi yanzu ka da mu da kari ba mu da dabarai ja ta zuwa ya kama salati ya zaba hilla ce da ɗan ya biya mai kujera ya ce cikin me ya ce cikin jirgi jirgin zai ce biya mu wakka da yan tana zuwa ya ce ai kwallon laba bai taba kasa ba dubara ka kurce na mallaki ruwa to Allah shirya da mu to ina yake to shine sai a ce ka dago kanka ka roƙi duk abin da kake so za a baka nemi ceto za a sai in ce ya Allah al'ummata al'ummata ya maimaita ka har sau uku fa ya kulu sai Allah ya ce adkhil min ummatika ka ka shigar da cikin al'ummarka malla hisaba alaihi waɗanda ba su da hisabi a kansu min albabil ayman ta kofa ta dama min abwabil janna cikin kohin aljanna sai ka ɗebe abin ga NDE me DE direct entry waɗanda ba sai sun tsaya intro ba ba sai sun tsaya jam ko remedial ba yan direct entry ko waɗanda zuwa UG2 za a ɗaukar su to kaga waɗanda ba sai an tsaya musu hisabi sai ka ɗebe su ka shiga cikin koyon aljanna koha ta dama da ku da su ɗaya an ka tanadar ma ita wahum su kuma shuraka'un nasi masu tarayyar sauran mutane ne fi masu yawa ga abin da ba shi mina labar na sauran kohoyi ita babul aiman min abwabil janna an tanade ta ne ga al'ummar manzon Allah waɗanda la hisaba alaihim wala wala iqab su ɗaya za su shiga sauran kofofi kuma su yi tarayya da sauran mutane Allah ka sanya mu cikin su sun maƙala sannan annabi ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsa da wanda rayuwata take ga hannunsa Allah kenan ashe Allah na da hannu ko bai da biyadihi kun gani yace lama baina misra'aini abinda a tsakanin gabobi biyu min masari aljanna na gabobin aljanna kama baina makka wa hajar fadi ne kama abinda a tsakanin garin makka da garin hajar ne misra'un wanda tasniya ta zan misra aini buɗe gambon can buɗe gan gambon nan yawa yanzu wannan passage ita ake kira kofa passage inda kuka bi ko yadda yace kofa to yanzu wagga gaba da waccan gaba su ne misra'un gaɓoɓi na kofa da wagga gaba da wagga gaba su ne misra'aini kenan faɗin kofa ko wace kofa ta aljanna faɗinta kamar faɗin garin makka zuwa hajar kun fahimta au kama baina makka wa basara ko ko kamar fadin tsakanin makka zuwa basara akhar jawa fi sayyani imam al-bukhari da muslim sun ka fitar da wannan hadisin cikin littafin su da ma'ana huwa lafzul lil imam a wannan lafazin na imam ahmad ne to kun ji nau'in ceto na farko menene wannan ceton yake karantarwa annabi zai zo ya yi ceto me ceton da annabi zai yi wanda yake wannan ceton ya banta ga annabi kawai ba wani annabi da zai yi shi balle wani malami balle wani salihi me yace tun da yake banta ga annabi shafa'atul kubra shine ya zo ya roƙi Allah a zo awa mutane hisabi kun ji nau'in ceto na farko ko shi ake kira shafa'atul kubra sai nau'i na biyu annau'u thani wa thalith min shafa'a nau'i na biyu da na uku na ceto ko bari mu har nau'i na biyu shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallama fi aqwamin ceton da annabi zai yi ga wasu mutane qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum waɗanda da ladarsu da nazubin sun yi equalizer sun yi daidai wa daida ba ɗaya lada za a yi a aza ga skeli ba a ɗaya zunubi a aza wanga duk wanda fa amma man tagwalar mawazinuhu fa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawaya wanda ayyukan lada sun karin jaye na zunubi sai a kai shi aljanna wanda na zunubi sun karin jaye na lada sai a kai shi wuta to wasu mutane yan an ka aza ayyukan lada da ayyukan zunubin sikelin zai yi balansin kun fahimta to ya za a yi da irin su don haka suna da bukatar wanda zai cece su tun da lada ba ta rinjaye balle a kai su aljanna zunubi bai rinjaye balle a kai su wuta ya yi equalizing to haka nan za a barin su kaga to irin su manzon Allah zai zo ya gitta to a bani su ai dai sun nuna mutanen kirgin tunda suna da wani abu tunda har an ka aza musu keli ya nuna musulmi ne domin kafiri fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko su keli wa zai bata lokaci ne aza musu kafiri su keli yana da wani aikin lada duk ayyuka ne na zunubi ne in yayi aikin lada ba lada aka ba sai a bashi siyasa ya samu kwangila ko a bashi wani mukami na siyasa ko wani abu dai can na duniya amma lada ko ta yabbiyar kafiri bai da wurin Allah ranar kiyama ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ba su da komai sai wuta don haka ashe ba sai an aza musu keli ba aza sakeli domin a gani shin lada ta rinjaya ko zunubi ashe kenan musulmi aka aza musu keli to irin su waɗanda sikelin su yayi balancing lada ba ta rinjaye zunubi zunubi bai rinjaye to suna da bukatar ceto wa zai zuwa ya cece su sai annabi ya ce to a bani su sai a ce to kun yi arziki mai gida mai gidan ku ya gitta don haka an ba sai annabi ya ɗebo su sai a wuce kaga nau'in ceto na biyu ko annabi zai yi ceto ga waɗanda da ladarsu da zunubin sun kai balansin fa yashfa'u fihim sai ya nemi ceto gare su li yudkhilul janna don shiga aljanna shine nau'in ceto na biyu wa zai yi shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma kamar wancan ne ya banta ga annabi hakan ga nau'in ceto na uku kuma annabi zai ceto shi a qawamin akharina ga wasu mutane na daban qad umira bihim ila nar waɗanda har an umurce su cewa akai su wuta kenan zunuban su musulmi na musulmi ne ba kafirai ba don na faɗa muku shar'in ceto dole ka zama musulmi to musulmi ne amma kuma ta'addin su yafi aikin su na alkhairi yawa kaga sun zan yan ta'adda ko an ce akai su wuta sai annabi ya zo ya gitta Allah wa'annan nawa ne sun yi laifi amma dai saboda ni an yanke musu hukunci kad umira bihim an yi umarni da su kenan har an kare hisabi an yi umarni don haka jama'a ko lahira za a raga mu wani saboda wani nan duniya a ce babu ragowa don haka duk shugaban da ka cewa ba wanda ya sai zo ya mai magana wanda ya zan shugaban banza ba shugaban kware ba ne ko lahira za a saurari wasu su neman mu ceto balle ka ce kai ba wanda isa gare ka wacce ba wanda isa gare ka ba wanda isa gare ba mutane zaɓe ka ba to mutane ba ko a kakki aza kanka kuma wallahi in bai gyara ba 2019 sai mun bashi mamaki duk wanda yake mutane ba ko da yake ba ku da zuciya da da 2019 an ka ba ku 200 kun mance inda kun fomo sannan 2015 ba shi ku an shi kuɗin ku kashe su ba ko ku kashe su don haka duk wanda ya yi ba daidai ba ka a ce amsa kuɗin ni ɗaya ba amsa kuɗi amma ku ku amsa domin an ka bashi da kuɗin to bakin ciki bai mai yawa ba amma a yi mai a ciwawa a wace kuma a kasai ya yi ciyo dole ya san mutane suna da daraja don an zaɓe ka sai hakoma shi kenan ka ce kai za sol administrator za ka zama shi kenan ka rai boda an taima maka ka ki buɗe don ba ka buɗe boda ku karanta alamtar kai fa'alar duka ku gani Allah ya faɗi ya bada labarin yadda yawa garin Makka kariya ga jama'a Abrahata masu giwa da na hau giwa su zo su rusa ɗakin Ka'aba Allah ya ba Makka kariya ya bada labari cikin alamtar kai fa ko sura mai bima alamtar kai li ilafi sai Allah ya faɗi ya ce to mi addalin da yasa Allah ya wa Makka wannan kariya yace ya Allah yayi wannan kariya saboda wani aiki da mutanen Makka ka aikatawa wanda Allah ya ji daɗi shi addalin da yasa ya bada kariyar mutanen makka sannan kafirai ne ba musulmi ba amma wani taimako da 'yan kasuwarsu ta hiyar da 'yan kasuwarsu ka yi ƙasar sham da yemen suna sau abinci suna ka in sun ka ta ba kyauta suka bai ba sai suwa suka yi amma sun taimaka bayan allah ko ba su taimaka ba to akan jin daɗin haka nan allah ya ba maka ka'aba wannan kariya don haka ashe falala akwai ga a wata ƙasa a ɗauko abinci a zo a sayar ku ba cikin ƙarshen suratul muzammil Allah ce wa akharuna yadrubuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi malla abubakar gumi Allah shi mai rama cikin tafsirin na Raddul Azhani yace ku dai wannan ayat tana nuna mana falalar yan kasuwa da ka zuwa su dauko abinci da wata ƙasa su kawo wata ƙasa su kawo ƙasa su sayar Allah ya haɗa su daidai da masu jihadi. Fallalar su guda da masu jihadi ya kawo a hadisi kuma inda manzon Allah ya ce fallalar ɗan kasuwar da ka zuwa wata ƙasa ya sawa abinci ya zo ya sai sai da sauƙi nan ƙasarsu kamar fallalar su guda darajar su guda da mai jihadi. ashe kenan shari'a ta yadda a taimar kasa a so abinci a kawo ko bata don haka billahi da zira duk wanda adda hannu ga rufe boda sai ya faɗa ma Allah yadda ya sa an ka rufe boda duk wanda ya je wa wallahi sai ya sai Allah ya tambaye shi ba magana mala'iku ko ko azra'il ya to da ba a mai magana balle mutum sun da magana dole ai magana sannan bai yiwa duk ƙasa duk mu zan malaman fada dole a samu masu faɗin gaskiya sai dai su karanta amma dole a same su to za mu faɗi gaskiya in mun faɗi kuma a kashe mu amma dai mun faɗi don haka magana wasu malamai wai Allah akwai abin da Allah ya kawo akwai waɗanda mahukunta na kawo ta ruhe boda Allah ce a ruhe boda to ko ruhe boda wannan ba Allah ya ce a ruhe boda ba don haka wannan asalin yunwa ruhe bodan nan da an kai an ka bashi da abinci a asalin wahalar da aka yi na abinci asalin tsadar kayayyaki saboda naira ta kare dala ta tashi mai kare naira ce umarnin da mahukuntan najeriya sun ka bai cewa central bank ta ba sai da dala don haka a ɗaya da wannan umarnin ko gani 'yan abubuwa ba su yi sauki ba amma mahukuntan su kowa masu kunnen kashi kowa ka magana ya magana ba su ji ba daidai ba ne kuma malamai su zo kuma kare su ba wata kariya da za a yi musu karewar darajar mai mun san shi Allah ya kawo amma ruhi boda ba Allah ce a ruhi boda ba hana central bank da sai dan mai yan kasuwa dala ba Allah ce a ba sai da dala ba wannan aikin mahukunta ne sannan ƙara haraji kuma duk kayan gwamnati a ƙara mai haraji Allah ce a ƙara haraji da sauran masu kama da su don haka dole a faɗi gaskiya to Allah ya shirya da mu sai nau'in ceto na uku wasi a tsawamin akarin kuma annabi zai yi ceto ga wasu mutane kad umar bihim ilanna waɗanda an yi umarni da su a kai su wuta Allah ya dafa luna ha cewa ba za su shige ta ba sai annabi ya zo ya gitta ya ce a bani waɗanga nawa ne duk da yake sun yi ba daidai ba amma a bani su sai Allah ya ce to an baka to kun yi arziki ku tafi sai a ba su ya tafi da su an yi ceto ko ba a yi ba don hakan ga yadda Allah zai saurara ma annabi Muhammadu da wasu ya ba su ceto haka ya kamata shugabanni ko da wani yayi laifi in mutane na roƙan mai don Allah a sake ne to ya kamata a sake shi don ko ba a sake don Allah ba sai an sake don banza to da ka kai ga saki ne don banza ko mulkin kai ya kare wani ya sako shi gara ka sako shi kun fahimta duk ba an yi mana ba har shi mai tsaron an yi mai ba a sako shi ba don kasancewa zama ina wanga mai juhanz al-mustafa shekara ke goma sha bakwai yau akwai ɗan siyasar daga shekara goma sha bakwai bisa mulki ko ka daɗe takwas ka yi hudu hukuma su hudu shi kenan to hamza al-mustafa shekara goma sha bakwai ya hito ko bai hito ba wa'anda tsare sun ji kunya ko ba su ji kunya ba ai da mutum gidan yari bai ɗiba takaici in ma mutum ya ma ba daidai ba shi da Allah shi adda nauyi yanzu ba kai ba amma in ka ce ka tsare shi kai ko shi kenan ka ɗebe mai nauyin yanzu nauyin ya ko ran da dai ya fito ya zo surukin ka kuma zai fito bi iznillahi ta'ala duk ba an yi mana irin ta ba mun ka fito ka ko an ka tsare zai fito lokaci ne kawai gara ka sakai da kanka da ka kai ga Allah ya sake shi to Allah ya shiryar da mu sai nau'in ceto na hudu shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallama ce tunda manzon Allah zai yi fi raf'i darajati man yadkhulul janna ga daga darajojin wa'in za su shiga aljanna fi ha cikin aljannat shi ko wannan ceton bayan an sa 'yan aljanna aljanna kowa dai ya san gwargwadon aikinsa ko to in mun ka zo kuma cikin aljanna to sai annabi kuma ya neman mana ceto maimakon a kai ka down floor sai a kai ka upstairs kai da kanka ka san wannan sakamako ya wuce na aikinka to sababiyar mi sababiyar ceton da mai gida ya muna kamar misali yanzu misali yanzu ana rabon gidajen locus akwai one bedroom two bedroom three bedroom sai a ce to ma'aikatan gwamnati da bakin o1 zuwa o6 one bedroom 7 zuwa 12 two bedroom 13 zuwa sama three bedroom to kai grade level o6 kake me cancance ka one bedroom to kila kana da wani famanan sakatare can babba ko wani dai babban kwamishina ko babban dan siyasa sai ya yi ma hanya a baka three bedroom kana osis an yi ma alfarma ko ba a yi ma ba to alfarmar da manzon Allah zai nema mana cikin aljanna kenan Allah ci shi mu amen kuma ya kara mai tsira da aminci malam muna da mai gida mai ganga muna da mai gida babba mun gode ma Allah da yawan cikin al'umma annabi shine nau'in ceto na hudu shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallama ce tunda annabi zai fi rabi daraja ga daga darajojin man yadkhulul janna wanda ya shiga aljanna fiha cikin aljanna fauq amaka ne ya kata bihi sawabu amalihim saman abinda sakamakon ayyukan sai yake hukunta shi ga irin gidan da ya kamata dangane da aikinka sai annabi ce a baka wanda ya fi shi ko wa qad wafaqatil mu'tazila hadhihi shafa'a mu'tazilawa sun dace da ahli sunna ga wannan ceto sun yadda da wannan ceto khassatan shi dai in bancin wannan ceto duk sauran nau'in ceto guda bakwai ba takwas bane duk ba su yadda da ko guda ba wanda dai sun ka yadda da shi shi sun yadda in an shiga aljanna annabi na iya cewa maimakon tubero a baka turi don sun yadda da shi amma sauran duk ba su yadda da su ba to hitan mu mun yadda wa khalahu fi ma ada sun saba ga duk abin da ba shi ba min al maqamat na sauran maqamomi ma tawatur al ahadith fiya tare da yawaita hadisai sun kai haddi na tawaturi ga nau'in ceton to can gare su mu duk mun yadda annawul khamis nau'in ceto na biyar ash-shafa'a ceto fi aqwamin ga wasu mutane an yadkhulul jannati bi ghairi hisabin su ko za a neman musu ceto su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko hisabi ka ayi musu wannan nawa ne kamar yanzu yan an ka zo ana bincike yan road safety suna bincike kila cikin kwamitin na akwai dan shiyar ku ana binciken takardun motoci ka gito da mota na akwai dan shiyar ku akwai classmate ɗinka kun babba ne in ka zo mizayi sai ce da kai a wuce ba sai an tsaya binciken naka ba to abinda annabi zai wa wasu musulmi kenan zai nemi ceton kada ma a yi musu hisabi a bari su shiga cikin NDE amen to mu ko bi shi duk mai sai ba to annabi dole ya bi shi amma an ce manzo Allah ce kaza ka ki ya ce a baka zaka ce kai kuma ya ce ce ka da wani dalili na gama da shi Allah ka shiryar da mu shi ne nau'i na biyar a shafa'a ce to fi a kawamin ga wasu mutane an yarkulul janna cewa su shiga aljanna bi gairi hisabin wai husun yana da kyau an yustashhadu li hadha nau'i a kafa a yi shaida da wannan nau'in ceto bi hadisin ukasha tun da mihsan da hadisin ukasha kun tun hadisin ukasha shine da alahu rasulullah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'ar an an an an yuj'alahu ko an yuj'alahu a sanya shi min as-sab'ina alfan da cikin mutanen nan dubu saba'in alladhina yadkhuluna aljanna wa in za su shiga aljanna bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba wal hadithu mukharijun fi sahihayn an yi takharijin cikin bukhari da muslim kun fahimta shi ma nau'in ceto ne annau'u sadisu nau'i na shidda ash-shafa'atu fi takhfif al-azab ceto ga sauƙaƙa azaba amma yastahiqu ga wanda ya cancanci azabat wasu ƴan wuta suna can cikin wuta sai a roƙan musu Allah a yi musu sauƙin azaba a hishe su ba a yi musu sauƙi kashafa'atihi sallallahu alaihi wasallama fi ammihi abi talibin kamar ceton da annabi zai nema ga amminsa abu talib an yi khaffafa anhu azabu a sauka mai azaba ta kun fahimta to abu talib musulmi ne to an ce kuma sharadin ceto musulmi to ya za a yi annabi ya cece abu talib wannan khususiya ce ta manzon Allah sannan ku lura da ceton ba ceto na ye gaba ɗaya an ka sai da cikin wuta ko an ka hana shi shiga ba a sauka mai ɗaya da can cikin ta amma dai da yana tsakiyar wuta to a jawo shi a kawo shi bakin gaba iyaka abin da annabi ka iya mai kenan kuma wannan annabi dai ka iya yi ba wani musulmi da ka iya roƙan ma wani dan uwa ne kafiri a sawaka mai wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa ina yake sun maqala al-qurtubi to dangane da wannan nau'in ceton imam al-qurtubi yace fi tafkira cikin littafi ne a tafkira ba da zikir hadan nau'i bayan ya ambaci wannan nau'i sai yace fa in kila in an ce faƙad ƙala ta'ala to ai Allah ya ce fa ma tanfa um shafa'atu shafi'i da su kafin rai ceton masu ceto ba za ta amfane su ba to ya za a yi annabi ya ceci Abu Dalib tunda Abu Dalib kafiri ne kila lau sai a ce mu wanda ya wannan tambayar la tanfa'uhu ceton annabi ba za ta amfani Abu Dalib fil khuruj min an-nar ga fita daga wuta ai annabi bai ce ta sai daga wuta ba kama tanfa wasatul muwahhidin kamar yadda irin wannan ceto ke amfanar masu sabo na musulmi alladina yukhrajuna ma waɗanda za a fitar da gare ta wa yurkhaluna aljanna asasu aljanna kaga ai ba sai an kai ba iyaka sauki dai an kai mai ko kuma wannan nau'i shi ma annabi dai adda shi annau'u sabi'u nau'i na bakwai na ceto shafa'atuhu ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai an yuzana li jami'il ko an yi zana akan a yi izini lijami ilmumini na ga dukkan muminai fi dukulil janna ga shiga aljanna bayan wannan kuma annabi kuma zai zo ya yi tsaye kai duk wanda ya ce la ilaha illallah abar ya wuce kai mun samu mai gida Allah shi kara mai tsira da aminci kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihi muslim an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce ana awwalu shafi'in fil janna ni ne farkon mai ceto ga shiga aljanna annau usamin nau'i na takwas shafa'atuhu fi ahli al-kaba'iri ceton da annabi zai wa masu kaba'irori min ummati da cikin al'ummar da wayannan mutu suna kaba'ira ba su tuba ba to annabi zai nemi ceton su a raga musu saboda shi mimman da kalan na daga wayannan shiga wuta fa yukhrajuna minha sai a fito da su daga gare ta bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tawatarat bi hadha an-naw'il ahadith hadisai sun kai haddi na tawaturi game da wannan nau'in ceto za a fito da ashabul kaba'ir da cikin wuta bi shafa'atin nabi a kai su aljanna wa qad kafi ilmu zalika sannin wannan duka ya koyi alal khawarij akan khawarij wal mu'tazila da mu'tazila fa khalafu fi zalika sun kasaba game da haka jahalan minhum saboda jahilci na daggare su da sahatul hadis game da ingancin hadisan wa inadan da kuma kangara tsaurin kai mimman alima zalika daga waɗanda na san hadisan sun inganta cikin su wasta marar ala bid'ati amma ya doge akan bid'arsa kun fahimta wa hadhihi shafa'a to irin wannan ceto shi kuma na a fito da masu sako da cikin wuta akai su aljanna tusharikuhu fi hal mala'ikatu mala'iku za su yi tarayya da manzon Allah ga wannan ceton wannan biyuna da annabawa wal mu'minuna da sauran mu'minai kaga duk za a ba su irin wannan ceto kun fahimta wa hadhihi shafa'a irin wannan ceto ta takarraru minhu za ta maimaitu ga annabi sallallahu alaihi wasallam arba'a marratin sau hudu yazo ya ce Allah a bani ceto a ce te ka ɗebi mutum kaza in yazo sai ya kwaso ya kai aljanna sai ya koma Allah a koma bani a ce te ka koma ɗeba sai ya yi ɗiba hudu yana kaiwa Allah ɗaya san adadin kowace ɗiba abin da za su kwasa to sannan sai a ba mala'iku a ba sauran annabawa a ba sauran muminai kun fahimta to yace wa min ahadith hadha an-nawi da cikin hadisan da nazo game da wannan nau'in ceto hadithu Anas ibn Malik hadisan Anas dan Malik radiyallahu anhu qala Anas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce shafa'ati ceto na ya tabbata li ahli al-kaba'ir ga masu kaba'irori min ummati da cikin al'ummata rawahu al-imam Ahmad imam Ahmad ya rawaito shi to kun ji nau'ukan ceto ko to duk waɗannan nau'ukan ceto wajibin kowane musulmi ne ya imani da su don haka ceto ya tabbata ko bai tabbata ba to mu tsaya nan ko Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik